إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na daren 29 ga watan Rabi'un al-Akhir hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 20 ga watan 10 shekara 2025 miladiya shi gaba da darussa da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare dake unguwar Makarahuta cikin garin Azare jihar Bauchi Najeriya sannan muna karatu cikin littafin alwasaya annabawiya na babban malami al-shaikh salih bin taha abdulwahid Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama zama da ya gabata mala ya yi mana bayani akan wasiya ta goma sha biyu wacce ita ce wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallama ga musulmai da sashin su su so sashi don Allah sashin su su so sashi don Allah wanda Allah ta'ala ya faɗa mana cewar kafirai sashin su suna jibintan sashi suna taimakon sashi idan mu ba mu haka ba to fitina za ta faru da wani fasadi mai girma a doron ƙasa don haka idan musulmai suna son nasara dole sai mun rungumi juna mun so juna sannan mun ji moriya ta soyayya don Allah annabi sallallahu ya ce an yi lokacin da wani mutumi ya takanas wato yayi tafiya domin ya je wata riga ko wani gari sai Allah ya turo mala'ika a hanya ya tsare shi ina ka nufa ya ce wancan garin me za ka je kai ya ce wani zan je na wato ainihin sada zumuntarsa kana da wani abun duniya da kake kwaɗayi a gurinsa ya ce a sai dai don sonsa da nake don Allah sai wannan ɗan aika da ya tsare shi an ya ce to ni mala'ikan Allah ne Allah ne ya turo ni na sanar da kai yana son ka saboda wato ainihin sonsa da kai son wancan don Allah da kai sannan annabi sallallahu alaihi hadisi ya ce Allah yana cewa wajabat mahabbati lil muta'abbina fiyya soyayya ta ta wajaba ga masu soyayya don ni ubangiji ta'ala ya sanya ni ni da ku cikin bayansa da suke soyayya domin shi yau za mu tashi a gabar da malam yake cewa wacce wasiya ce ta goma sha uku malam ya ce wasiyatuhu sallallahu alaihi wasallam lil muslimina an yahzaru al fitana ma zahara minha wa ma batan wato wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga musulmai da su kiyayi fitina abin da ya bayyana da abin da ya koyo wannan kuma kowa ya sani muna rayuwa a zamani na me na fitintunu fitintunu iri-iri fitintunu da suke da alaka da addinin ka wasu kuma suna da alaka da rayuwarka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi musulmai da su kiyaye fitina kada a same su a cikin fitina wacce ta bayyana da wacce ta koyo malaye shimfiɗa da faɗin wato da cewa الإنسان في هذه الدنيا في دار الامتحان والابتلاء wato musulmi mutum a wannan duniyar yana gida ne na jarrabawa da bala'i yubtala bil khairi wash sharri fitna ana jarraban sa da alkhairi da kuma sharri dukkan jarrabawa wa yubtala bis sarai wad darai fitna sannan ana jarraban sa da dukiya da lafiya ana iya kuma jarraban sa da akasin haka kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna muna jarraban ku da sharri da kuma alkhairi dukkan fitina ne abin nufi wanda Allah ta'ala ba shi dukiya jarraba shi akai haka wanda aka aka hana shi dukiya shi ma menene jarrabawa shi mai dukiyar Allah ta'ala ga zai gode masa zai sanya dukiyoyin nan ta hanyoyin da Allah yake so shi kuma talakan zai yi haƙuri cikin annabawa kuma akwai wanda Allah ya bashi mulki da dukiya ya gode wa Allah sai Allah ya ce ni'mal abdu innahu awwab shine annabi Sulaiman cikin annabawa kuma akwai wanda aka jarabe shi da talauci da jinya yayin hakuri shi ma Allah ya ce da shi ni'mal abdu innahu awwab shine ayyub kenan in an baka kayu godiya daidai kai ka kyauta haka in an jarabe ka kuma wajibinka shine kai mi kai hakuri muno ne aka jarrabe su da talauci da jinya da kaza suka ringa kalmomin sabo mutum ya kalmar da gashi ya fada jarbar kuma ya yi kalmar da wata mata fitar da shi a musulunci sai ya ce shi miye wa Allah ne shi miye wa Allah ne wa qala ta'ala sannan Allah yana cewa wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un mun jarrabe su da wato ainihin yalwa a bangare guda mun jarrabe su da wato kunci tsammani za su koma zuwa ga Allah wa qala ta'ala sannan Allah yana cewa alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun Allah ya ce mutane sun zaci za a kyale su sun ce don sun ce sun yi imani ba za a jarrabe su ba Allah ya ce wala qad fatanna allazina min qablihim hakika tabbas mun jarrabi waɗanda suke kafin su ai la ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin Allah ya haka saboda ya gane wanda yake masu gaskiya imaninsu da kuma waɗanda suke masu ƙarya imaninsu jama'a kafin mu an jarrabi al'ummar da za a zo da mai imani a sa zarto a tsakiyar kansa a raba shi biyu a gaban ɗan uwansa kafin mu an jarrabi al'ummar da suke kafin mu da a ɗebi mutane saboda sun yi imani da Allah a jefa su cikin wuta duk wani musgunawa an yi wa masu imani to musulmai kuna zaton Allah ta'ala ya ce za a kyale ku haka ba tare da an jarraba ku ba ba tare da an jarraba ku da azzaluman shugabanni ba ba tare da an jarrabe ku da wato ainihin miyagun malamai ba ba tare da an jarrabe ku da wato ainihin wato ainihin waɗanda za su kuntata muku su cutar da ku ba Allah ya ce ba zai haka ba mala yake cewa waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ummatan fitanin fi akhir zaman muzlima annabi ya ba al'ummarsa labari game da fitinan da za ta faru a ƙarshen zamani wacce take da duhu da mujubin nasi maujal bahar ya kake ga igiyar ruwa in tana juyawa a teku ko to haka za ta na kaɗawa da mutane ta buge su nan tami ta buge su nan suna gamawa da fitinan boko haram sai wani mai tatsi ne shigo mai tatsi ne yana shigowa sai lakurawa su zo lakurawa suna zuwa sai wasu su zo haka dai za a yi ta yi fitina daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa me wannan mala yace wa min hadhihi alfitan daga cikin waɗannan fitintunu allati akhbara biha annabi sallallahu alaihi wasallam wacce annabi ya bada labarin ta wahiya tazharu fil umma fi kulli yawmin wacce take bayyana a cikin al'umma kowace yini fitanun taj'alu al-insana yakhruju min dini akwai fitinar da take sa mutum ya fita addinin sa ya ridda wannan ita ce mafi girman asara a kai da imani gobe kuma baka da imani a same ka yau kana son sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yau kai dan gani kashe ni manzon Allah ne gobe kuma kana wato zagin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kana kafirta wanda yake bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan shine khasirar duniya wal akhirah mala yace yaqulu sallallahu alaihi wasallam takunu bayna yaday as-sa'ati fitanun ka qita'il layl al-muzlim annabi ya ce wasu fitintunu za su faru tsakankanin alkiyama kamar yankin gutsaren dare mai duhu yusbihu rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira mutum a wannan fitina zai wayi gari mumini amma da yamma kuma ya ridda ya bar musulunci ya yammatu kafiri wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira zai yammatu mumini zuwa safiya kuma yayi ridda yabi'u aqwamun dinahum bi'aradin min ad-dunya annabi ya ce a wannan zamanin za a samu wasu mutane suna sayar da addininsu da wata 'yar kadara kaɗan ta duniya ma'ana wani tallafi ne kaɗan za a samu su ko a ce su fito su yaƙi musulunci kuma sai su fito su yaƙi musulunci ɗaukar nauyinsu kawai za a ce za a yi ana ɗan ba su kuɗi kaɗan amma su fito suna faɗa da masu son annabi sassan da masu karantar da sunansa kuma sai su karɓo wannan kwangila ɗin kuɗi ne kaɗan da za a ba su Mala ya ce, Fitanun ta ji'alul insana ya tamanna al-maut, akwai fitinar da za ta sa mutum yana burin ina ma ya mutu, ba fa yana da addini ba ne, zunzurutun fitina ne, ba sallar dare yake ba, ba azumin na filfilu yake ba, a tsabar fitinar da yake gani ne, zai je ya kwanta a kabari ya birgima ya ce ina ma ni ne a wannan kabari din. Ya kulu sallallahu alaihi wa sallam, wallazi nafsi biyadi, annabi ya ce na rantse da wanda rai na ke hannun shi, la tazhabu dunya duniya nan ba za ta tafi ta kare ba hatta yamurra ar-rajulu 'ala al-qabr har sai mutun ya wuce ta kabari fa yatamarragu alaihi sai burgima akan kabarin wa yaqul kuma yace ya laitani kuntu makana sahibi hadha al-qabr ina ma na kasance a gurbin ma'abocin wannan kabarin ina ma ni ne a cikin wannan kabari din walaysa bihi ad-din illa al-bala annabi yace ba addini ne da shi ba bala'i ne kawai bala'i ne zai sa kawai mutum ya je ya ga kabari ya birgima ce ina ma shine a ciki zunzurutun fitinar zamanin فتن يكثر فيها القتل وليس قتل المسلمين للمشركين ما لا يجي فتنتنوني kisa zai yawaita a ciki ba kuma kashe musulmai su kashe mushrikai ba walakinnahu alqatlu bainal muslimin sai dai kisa tsakankanin musulmai yaqtulu ba'dhum ba'dha sashin su zai na kashe sashi kullum ina mana buga mana misali cewa kidnappers musulmai ne ko ba musulmai bane suwa suke kashewa yan boko haram musulmai ne ko ba musulmai ba suwa suke kashewa shikenan ba za ka samu kafirai sun dau makamai suna kashe mu ba sashin mu ne zai na kashe mi sai na kashe sashi yaqulu sallallahu alaihi wa sallam inna bayna yaday sa'a al-harj annabi ya ce tsakankanin alkiyama kafin alkiyama ta tashi akwai kisa ƙila wa malharj sabai suka ce miya harj ya rasulallah ƙwale alkazib wal qatl annabi ya ce ƙarya da kisa ƙarya ta yawaita ko ba ta yawaita ba daga cikin makaryata a zamanin nan akwai 'yan siyasa yawancin 'yan siyasa makaryata ne yawancin 'yan siyasar mu ba su da alkawari yawancin 'yan siyasar mu ba su da amana ɗan siyasa ne wata lokal gamman a Bauchi take, wasu ƙauye suka ce ba za su yi zaɓe ba, me yasa ba za ku yi zaɓe ba suka ce gadar da ake bi a shigo garinmu, ta fi shekara biyu ta ɓaci kun kasa gyara mana. Ɗan siyasar da kansa ya zo yankin, ya ce wallahi idan kuka zaɓe ni kuka yi zaɓe, aiki na farko da zan fara yi na shiga ofis shine aikinku. Ya lallaɓa su suka yi zaɓen suka zaɓe shi, har yau ɗin nan ba a gyara ba tun da ya tafi ya tafi kenan ƙarya ta yawaita ko ba ta yawaita ba wal qatl da kisa kullun idan ka bude BBC masu sauraron BBC tsakanin shirin safe da na hantsi da na rana ba za ka taba ji ranar da aka yi ba tare da sun ce ma an yi mi ba an yi kisa ba qalu aktharu mimma naqtulu al'an sabai suka ce ma aikin Allah fiye da kisan da muke yi yanzu qala annabi ya ce innahu laysa biqatlikum al-kuffar ba kisan ku ga kafirai bane walakinahu qatlu ba'dikum ba'da sai dai sashin ku ne zai na kashe sashi hatta yaqtula rajulu jara har sai mutun ya kashe makwabcinsa ku je guraren da ake kidnapping din nan za ku samu makwabtan juna ne wannan din informers din amma yayi shune an zo an kama me makwabcinsa wanda kuma yace kashe ko bai kare saba din bai ce shi din ba to ya yi ishara shi ma ya yi tarayya cikin kisa wa ya tula aha har sai mutum ya kashe ɗan'uwansa wa ya tula amma har sai mutum ya kashe babbansa wa ya tula bna amme har sai mutum ya kashe ɗan babbansa ina ga wannan duk ya faru musamman fitinan boko haram ta shekarun baya wa ya kulu sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannun shi la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yadri al-qatilu fi qatilu fi ayyi shay'in qatal wa la yadri al-maqtulu 'ala shay'in 'ala ayyi shay'in qutil annabi yace na rantse da wanda raina ke hannun shi wani zamani zai zo mutane wanda yayi kisa bai san me yasa yayi ba wanda aka kashe shi bai san saboda me yasa aka kashe shi ba kawai tafiya zai ziyara zamfara kidnappers kawai suka bude musu wuta kawai suka kashe su shi kenan shi wanda aka kashe sai ya tashi lahira me yasa aka kashe ka wallahi ganin sa kawai ya mutu kai kuma da aka ce kai kisan me wallahi kawai kwangila aka dauke ni aka ce kawai yau hanyar nan ba a so kowa ya wuce duk aka kashe wanda suka biyo hanya shikenan kuma na yi aikin kwangila an biya ni shikenan kun ga fitina ta mi ta yada a cikin al'umma وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن أمته من الفتن annabi kuma ya gargaɗi al'ummarsa game da fitina a ɗinka in wata fitina ta tunkaro a same ka a ciki a ka ƙaurace wa fitina fa ƙala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya khairi ma ya'lamuhu lahum annabi yace hakika bai kasance ga wani annabi kafin ni ba face haƙƙi ne a kansa ya nusantar da al'ummarsa alkhairin da ya sani gare su, wa yunzirahum sharra ma ya alamuhu lahum, ya gargaɗe su sharrin da ya san sharri ne a gare su, wa inna ummatakum hadhihi nan mu ji wannan gabar. Annabi ya ce kuma haƙiƙa wannan al'ummar taku ko ju'ila afiyatuha fi awwaliha an sanya afuwarta zaman lafiyarta amincinta a farkonta ƙanni da suke na farko wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha annabi yace ta kuma da bala'i da wasu al'amura da za ku naƙin su za su sami wannan al'umma a ta kenan wa taji'u fitnatun fayurqaqu ba'daha ba'daha fitina za ta zo sai sashin ta yana sausata ta sashi abin nufi idan wata ta wuce idan wata ta zo sai a manta da waccar saboda girman wacce ta tinkaro din sai zama sashin ta yana me wanda suka ga fitina mai tatsi ne ba za su yi tunanin za a wata fitina bayan me mu ba mu ganta ba iya mu amma da muka karanta a labarai yanda aka zubar da jini da yanda bala'i suka faru har ina jin wa'azin kalara yake cewa da tun da aka yi fitina mai tatsina ba zai kara zama a garin da ba bataliyar sojoji ba saboda yadda ya ga tashin hankali ya faru kenan kun ga basifa ta faru sosai to wanda ya ga wata fitinan sai in ya gano wata sai ya ga ta sassauta wannan da ta biyo bayanta wata ji'ul fitna fa yaqulu al mu'min sannan fitina za ta zo sai mu'min ya ce hadhihi muhlikati sai ya tara iyalansa ya ce wannan fitinar da ta tinkaro kan za ta shafe mu ta tafi da mu ثم تنكشف sai kuma ta wuce wataji'ul fitna fa yaqulu mumin hadhihi hadhihi sai wata fitna in ta tinkaro sai mu'mini ya tara iyalansa sai ya ce to wannan kan waccan mun haye amma wannan kan da Allah duk a yafi juna la Allah ita za mu tafi to ita ma za ta zo ta wuce annabi ya ce faman ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhala aljanna falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda duk yake so a nesantar da shi daga wuta kuma a sa shi aljanna ko to mutuwa ta same shi yana imani da Allah da ranan ƙarshe abin nufi diyan da fitina ta kai ta kawo karka rabu da imaninka an gane diyan da fitina ta kai ta kawo yanzu ana ta fitintunu iri-iri ga fitinan ƙalaƙata ga fitinan shi'a ga fitinan yan fera ga kaza kai ƙoƙari ka san imani kuma kai riko da imani kada ka rabu da imani domin wanda ya rasa imaninsa shi ya hasara وقال صلى الله عليه وسلم sana annabi sallallahu yana cewa satakunu fitna fitanun wato wasu fitintunu za su kasance alqa'idu fiha khairun min alqa'im wanda yake zaune ko to yafi wanda yake tsaye alkhairi wal qa'imu fiha khairun min almashi wanda yake tsaye yafi wanda yake tafiya ciki alkhairi wal mashi fiha khairun min as-sa'i wanda yake tafiya yafi wanda yake sauri a cikin ta alkhairi man tasharrafa laha tastashrifu wanda duk ya dan leko fitinan to za ta ɗebe shi ne ta tafi da shi faman wajada fiha maljan aw ma'adan faly'uz bihi annabi yace wanda duk ya samu wata faka ko wani wajen tserewa to annabi yace ya nemi kariya da wannan abu din abin nufi yanzu fitina ta tunkaro malamai kusan subhanallah sun fituni da yawa kowane malami yanzu neman ubangida yake dan siyasa neman wani alhaji yake da zai na ci a jikinsa amma talakawa fa wallahi duk azaluncin da shugabannin nan suke malamai sun ce ai laifin talakawan ne ba su abin Allah ba kaza ba kaza kullun talaka ne yake da laifi shi kuma me eh mai kudi shugaba kuma azalimi shi bai da laifi to kai mai addini idan wannan fitinan ta tunkaro je ka ka shagaltu da karatu alqur'ani da karantar da al'umma alkhairi da qiyamul layl shi yafi ma alkhairi domin yanzu malamai duk sun fitinu sai kadan wanda Allah ta'ala ya ji kai kowane malami yanzu neman wani alhaji yake wani sanata yake wani gwamna yake idan kuma abuja yake zuwa wace hajiya za a haɗa shi da ita domin mai in za su tafi umara shi zai na koyar da hajiyar umara yana musu bayanin yadda ake umara an dawa dan bashi miliyoyi ko ta bashi mota yanzu malamai da yawa sun fitinu da iya yan ɗariƙu ne suka fitinu yanzu har ahalus sunna mu sun fitinu to idan wannan fitinar ta tinkaro ya kai ustazu nemi gona kana zuwa gona nemi sana'ar da za ka yi karfa wa kanka asiri yawaita azumin nafila da ƙiyamun leli ka shagalci da wannan karka shiga wannan fitina domin sau da yawa malamai sun shiga jikin masu kuɗi da niyyar su gyara su ko sai masu kuɗin suka ɓata malama don haka idan fitina ta tunkaro yi ƙoƙari nemi wata mafaka nemi wata sana'a ya kai malami mai addini da za ka ci abinci a ciki ka ciyar da iyalanka halal to sai ka shagaltu da bauta kuma ka mutu da imaninka ka mutu kana cin halal shi yafi ma alkhairi da kai tarayya da azzaluman shugabannin nan da suka cinye dukiyar talakawa da hakkin talakawa gaba daya wa yaqulu abu zaid amr ibn akhtab sana abu zaid amr dan akhtab yake cewa salla bina rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana sallan alfijr wa sa'ida alminbara sannan annabi ya hau mimbar fa khatabana annabi sai ya mana khutuba hatta hadaratu zuhur har azhar kai tun safa ake tun asuba har azhar ana khutuba fa nazala fa salla annabi sai ya sako ya salla thumma sa'ida al mimbar sai annabi ya hau mimbar fa khatabana hatta gharabati shams sai ya mana khutuba sai da rana wato wato ainihin ta fadi fa akhbarana bima kana wa bima huwa ka'inun fa alamuna ahfazuna annabi sai ya ba mu labarin fitintunu da za su faru da suka faru da kuma za su faru har zuwa tashin alkiyama ya ce wanda ya fi mu ilimi ranar shi ne wanda ya fi mu hadda sai kiyaye annabi bayanin fitattunin da ya yi shi yasa abu huraira ya ce na sanar da ku wani ilimi wani ilimi na sanar da ku za a yanke nan sai ya shiru da shi abin nufi ilimi ne na azzaluman shugabanni da fitintunu da za su faru a ƙarshen zamani to idan ya faɗa fa za su iya kashe shi har mu ma yanzu wani karatun in kana yi to kullum kana sallama da gidanka an gane kana rubuta wasiya saboda kusan batattun kusan masu bin zuciyar san bin san zuciyar sun yawa an gane don haka in kana karatun kowa ya washe ka in banda haka mai Sheikh Jafar ya aka kashe shi in banda haka mai Albani ya aka kashe shi karatun ne fa irin nasu ba a so an fi son karatun da kawai ana zalunci kawai kun shiru Allah ta'ala shiryar da mu وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته طرق النجاة من الفتن منها كما النبي صلى الله عليه وسلم ياي والأمة سكو bayani na hanyoyin kubuta daga wato ainihin fitina daga cikin hanyoyin an yalzama almuslimu jama'atal muslimina wa imamahum shine diyan da fitina ta kai ta kawo to dai ka lazumci jama'a da shugabansu jama'a shugaba diyan da fitina ta kai ta kawo to musulunci ya nuna kuma abi shi amma in ka masa fito na fito kuma to kuma abin baya wanyewa mai lafiya daga cikin shekaru da musulunci kamar yana malaman tarihi suka ambata wato yayi hasarar malamai da makaranta da faƙihai akwai ƙarni na farko lokacin Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi yawanci an san kisan Hajjaj ko to an samu wanda ake ce da shi Ibn al-Ash'as Ibn al-Ash'as da wato Hajjaj ya nada shi a wani yanki na Sajistan kamar yadda malamai suke ambatawa daga baya sai yake bin malamai cewar Hajjaji azzalimi ne na ƙarshe kuma da gaske yake yi Hajjaju azzalimi ne ya za a yi sai ringa bin kan malama da ƙura da wato ainihin fakihai yana tattara su cewar ga fitinar hajjaji ya za a yi daga ƙashe suka haɗu da su fito na fito su yaƙe shi wallahi hajjaju an fara yaƙin malamai suka ce tun hijira bayan wato shekara 81 bayan hijira sai da aka kai zuwa shekara 83 kun ga shekara biyu aka yi ana yi hajjaju sai da ya kashe ibn al-ash'af da mabiyansa gaba ɗaya sannan duk wanda ya san ya shiga faɗan hajjadi sai ya sa an ƙure masa gudu an kamo shi an kashe shi daga cikin wanda hajjadi ya kawo gabansa akwai anas ɗan malik sahabin annabi ya zaci ya shiga rikicin anas kuma bai shiga ba da ya ringa ɗura wa ashar zagi a anas yana zagin anas shi hajjadu anas banda saukar da kai da yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba abin da yake wannan fitinar ta faru ne lokacin da mi aka yi wa hajjaju fito wato ainihin na fito malamai sun ambaci wato ainihin wannan fitina wanda zan so na ɗan karanto mana magana ta kaɗan daga cikin wato ainihin ko magana ta imamu zahabi wanda ya wato ainihin kawo ta kafin nan wannan littafi ne wato ainihin mai suna min siyari ulama salaf inda alfitan wato ainihin daga cikin wato ainihin tarihin magabata a lokacin wato ainihin fitina malam ya kawo maganganun magabata ƙarƙashin wannan ga maganan imamu zahabi yake cewa ibn al-ash'as amir mutawalli sajistan abdurrahman ibn muhammad ibn al-ash'as wato yana wakilta ne na wato yankin sajistan ba'athahu al-hajjaj ala sajistan wato hajjaj ya tura shi zuwa can fasara hunaka wa aqbala fi jam'in kabir wato sai kasance a can kuma ya tattaro cikin kuma ya fuskanto cikin ayari da yawa wa qama ma'ahu ulama wa sulaha'u lillahi ta'ala sai kuma malamai da nagartattu suka hadu tare da shi wato ainihin don Allah lamman tahaka al-hajjaj min imam min imatihi waqti as-salah wato ko waqti as-salah yayin da hajjaju ya take lokacin sallah wali jawrihi wa jabarutihi wato ainihin saboda kuma kangarewarsa da kuma mi taurin kansa kun ga mutanen kirki ne da malamai duka suka kewaye ibn al-ashaf a tunaninsu kawai suna ga wannan shugaban ai masa me fito na fito yanda kuka ga fitinan boko haram fitinan boko haram fa yawancin wanda suka kewaye fitinan su wane ne alaramomi ne da malamai amma kun san duk wanda ta bayyana a fili ya shiga hidima sai da aka shafe shi to haka fitinan ibn al-ashaf din nan sannan imamu zahabi yake cewa kharaja ma'ahu nas shi ibn al-ash'ath ya fito da mutane tare da shi wa amila ma al-hajjaj tilka al-hurub al-mashhura sannan yayi yayi yaki tare da hajjaj wannan yaki sananne allati lam yusma bi misliha wanda ba a san irin wannan yakin ba bi haythu yuqal yanda ake cewa innahu amila ma'ahu ahadan wa 80 wato ainihin musafan wato ainihin mu'azzamuha ala al-hujjaj ala al-hajjaj yanda yayi aiki da sahu-sahu na mayaƙa har tamanin da kusan dukkansu sun fito na fito ne da hajjaj sun mafil akhiri khuzila ibn al-ash'as wan hazama sun mazufiru bihi wa halak sannan da ƙarshe dai suka yi nasara akan ibn al-ash'as suka karya rundunarsa kuma wato ainihin suka wato ainihin kashe shi ibn kathir yake ambatawa cewa a wannan shekara ta 83 bayan hijira wa fiha faqada jama'atu fuqida jama'atun min al-qura' yace a wannan shekara ne aka rasa da yawa daga cikin makaranta wal ulama da wato ainihin malamai alladina kanu ma'al ma'a al-ash'as wanda suke tare da shi ibn al-ash'as din minhum man haraba daga ciki akwai wanda ya tsere wa minhum man qutila fil ma'araka daga ciki akwai wanda aka kashe shi a filin yaƙi wa minhum man usira fadurib fadaraba al-hajjaj unuqa daga ciki akwai wanda aka kama shi a matsayin fursuna hajjaji sai ya sare kansa wa minhum man tatabba'u al-hajjaj hatta qatalahu daga ciki akwai wanda kuma hajjat sai da ya kure musu gudu diyan da suka shiga sai ya kashe su wannan me yake nuna maka shine mala ya ce daga cikin hanyoyin kukuta daga fitina shine an yalzama almuslimu jama'atul muslimina wa imamuhum shine ka lazamci jama'ar musulmai da shugaban su da shugaban azzalimi ne kun ga hajjaji jinkirta sallah yake ko baya yin ta a lokaci hajjaju lokacin azhar zai ki sai la'asar kuma dole ka zo sallar in kuma kana masallacin ba za ka fita ba haka ya kashe sahabbai ya kashe duk wanda ya shiga gabansa sai ya mi sai ya kashe shi amma duk da haka idan an zo an samu mai Hassan al-Basri dangane da Hajjaju ta'addancin da yake sai ya ce Hajjaju azabar Allah ne kar ku tura azabar Allah da hannunku ku koma ku kankan da kai zuwa ga Allah ba ku isa ku tura azabar Allah ne da hannunku ba me yake musu ishara shine ku yi biyayya ku yi da'a ku yi sallar ku a lokacin ta ku zo ku bi shi sallar nafila haka malamai suka ce ku yi sallah a lokacin ta amma ku fito ku bi shi mi ku bi shi nafila wannan saboda in baka fito sallan ba zai zama fitina ne Allah ta'ala ya tsare mu daga fitintunun ƙarshen zamani qala sallallahu alaihi wasallam li hudhaifa ibn al-yaman annabi ya ce da hudhaifa dan al-yaman talzamu jama'atul muslimina wa imamuhu annabi ya ce ko fitinu sun yi fitinu to kala zamce mi shugaban musulmai kuma da wato jama'ar musulmai da jagoransu qala hudhaifa fa in lam yakul lahum jama'atun wala imam idan lokacin ya zama kuma ya rasulallah ba su da wani jama'a kuma ba su da shugaba sai annabi ya ce fa'atazil tilkal firqa kullaha to ka kaurace dukkanin waɗannan bangarori walau an ta'adda bi asli shajaratin koda ko zaka yi riko ne da asalin tushen bishiyan hatta yudrika kal maut wa anta ala zalik har mutuwa ta riske ka kana kan haka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yaqul sannan annabi sallallahu yana cewa yushiku an yakuna khayra malil muslim ghanamun yatba'u biha sha'af aljibal annabi yace ya kusa wato alkhairi ko mafi alkhairin dukiyar musulmi ya kasance ghanamun kananan dabbobi yatba'u biha sha'af aljibal wanda zai na bin kan duwatsu da su wa mawaqi alqadr da kuma me guraren ruwa wato ainihin kwari da yake da ruwa yafiru bidinihi min alfitan zai na tserewa da addininsa daga fitintunu kina annabi ya ce akwai zamanin da mafi alkhairin wato mutumin lokacin ko dukiyar mutumin lokacin shine wanda zai na ja ba yana kada dabbobinsa yana kiyo baya shiga fitintunun da ake mi da ake ciki kamar da yanda na faɗa mana daidai lokacin da kowane malami ya fitini sai ya tara wa 'ya'yansa kuɗi ya bar musu dukiya yaki halal yaki haram ya kai mai addini ya kai ɗalibin ilimi kar ka fitinu ka nemi kuɗi ta hanya wacce take mai halal hanya mai kyau ka shagaltu da bauta rayuwar duniya rayuwa ce mai ‘yar kaɗan ba ta da tsayi in ka tara dukiyar kuma ba kanka kake tarawa ba wa kake tarawa magadanka abinda iya kake ci kake sawa shine naka amma abinda kake bari kake taskancewa din nan kuma duk a wasu me kake taskancewa ba ka ga wanda ya mutu ya bar gida ɗari wa ya barwa ba a kansa ba a magadansa saniyan daga cikin wato ainihin hanyoyin kubuta daga fitina abu na biyu an yashtahidal muslimu fi ibadatillahi ammatan wa qiyamil laili khassatan shine mutum ya shagaltu da bautar Allah musamman ma qiyamul layli kamar yadda na faɗa mana idan fitintunu suka yawa to yi kokari ka shagaltu da bautar Allah yi kokari ka shagaltu da qiyamul layl qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa al ibadatu fil harj aw fil aw al fitna ka hijratin ilayya annabi yace shagaltuwa da bauta lokacin da kisa yayyawa ƙarya ta yawa ko fitina ta yawa to kamar hijira ne zuwa gare ni ana in fitina ta yawa aka fitino al'umma kowa to kuma shagaltuwa da bauta kamar hijira ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam salisan abu na uku an yalzama almuslimu baitahu wa yumsika lisana idan fitina ta yawa daga cikin me hanyoyin kubuta shine mutun ya lazamci gidansa kuma ya kama harshensa ba kowace fitina ne zaka na tsoma me ba bakinka ba kun hilsa baitika in sami'ta bi fitnatin watawakka kulla munafikin ta'ani da imam al-qahtani wato ka lazumci gidanka lokacin da fitina mai tayyawa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna baina aydikum fitnata fitanan ka qita'il layl muzlim annabi yace gaba gare ku za a samu fitina kaman yankin gutsaran dare yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira mutun zai wayi gari mu'mini zuwa yamma yayin ridda ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا زي ما تمومني زوا سافيا يا ردا القاعد فيها خير من القائم wanda ke zaune shi yafi alkhairi wato ga wanda ya tsaya a cikin fitina wal qa'imu fiha khairun min al mashi wanda kuma yake tsaye cikin ta shi yafi alkhairi akan wanda yake tafiya wal mashi fiha khairun min as sa'i wato wanda yake kuma tafiya shi yafi wanda yake gaggawa cikin ta qalu fama ta'muruna sahabai suka ce ma'aikin Allah idan wannan fitinar ta yawa me kake mana umarni da shi qala kunu ahlasa buyutikum annabi yace ku zamo masu lazumtar gidajenku fitina ta yawa yi kokari ka zamo mai lazumtar me gidajenku ko kun san yanzu daga cikin fitinan da malamai suka fitinu shine malami ko idan tafsiri zai kullun sai ya sa sabuwar riga inda ya tafsiri sharadin tafsiri shine day 1 day 2 day 20 day 30 to ba shi da kuɗi ya za a yi kuma ya ce du tafsiri kuma kullum da me za a yi da sabuwar riga kinan aina za a samu kuɗin shi ne yaki halal yaki haram shi yasa karatun ba shi da ƙima malaman suna karatu manyan suna cewa malam wani ya ce mana yana ce mana barayi duk wata kuma muna ba su kuɗi malam wani yana ce mana barayi kuma mu muke ɗinka masa kaya malam wani yana ce mana maciya haram sata muke yi kuma ‘ya'yansa mu muke musu kaza wannan fa shine waƙiyar da take faruwa to kenan kai almajiri kai mai karatu ka sauke wa kanka ba sharadi ne kullun sai ka sami ba sai an yi day 1 day 2 day 3 ba day 30 an gane kuwa mutane kai musu karatun kawai ka sa abin da Allah ta'ala ya baka Allah ta'ala ya shiryar da mu mala yace idza nazalatil fitna idan fitina ta sako fala takun ra'san fiha kada ka kuskura ka zamo jagoran fitinan nan wala tas'a ilaiha kada kai gaggawa cikinta wala tamshi fiha zuwa gare ta wala tamshi fiha kada kai tafiya a cikinta bal kun bal kun hilsa baitik ba haka ba ka kasance mai lazumtar gidanka kamar yadda Imam al-Qahtani yake cewa kun hilsa baitika in sami'ta bi fitnati wa qala rajulun ya rasulullah man naja wani mutum yace ya ma'aikin Allah me ya tsira qala annabi yace imlik alayka lisanak ka iya mallakan harshenka idan fitina ta yawa wal yasa'aka baituk gidanka ya wadace ka yi kokari tare ƴaƴanka da iyalanka duk fitina ga gwada musu rayuwa dora su a hanyar neman arziki an gane kuwa kada dan kana malami ka ce danka ba zai yi sana'a ba shikenan kawai eh zaka dora shi a layin da ba shine ba kamar yadda muke gani yawanci za su tafi abuja me suke zuwa neman abuja din nan neman alhaji da hajiya iya abin da yake kai su abuja kenan neman alhaji neman hajiya wanda za su na ba su kuɗi a banza amma ustazu zai iya yin datti ya je gona ya je ya ɗebo amfanin gonansa a mashin a ganshi ya yi datti ya yi duku-duku ba zai iya wannan ba yana ga wallahi ta yaya kullum sai ya yi wanka sai ya yi guga kar ya je gareji a ganshi da datti kar ya faci a ganshi da datti don haka kullum fes za a ganshi shi yasa yana bukatar wanda zai bashi kuɗi ne kawai ba tare da yayi gumi ba wabki ala khati'atik sannan annabi yace kai kuka alefin da kake ma'ana shagaltu da kanka wa qala sallallahu alaihi wa sallam salamatu rajuli fil fitna an yalzama baita sannan annabi yace kubutar mutum a fitina shine ya lazamci gidansa rabi'an abu na hudu idan fitintunu suka yawa hanyoyin kubuta an yaltaji al muslimu ila Allah bid du'a shine musulmi ya koma zuwa ga Allah ta hanyar addu'a wani ya sta'iza billahi min sharil fitan sanai nemi kariyar Allah wato anin daga sharrin fitina wa kana ko kuma ƙala sallallahu alaihi wasallam ta'awwazu billahi min alfitan ma zahara minha wa ma batan annabi yace ku nemi tsarin Allah daga fitintuno abin da ya bayyana da abin da ya buya Allahumma inna na'udhu bika min alfitan ma zahara minha wa ma batan wa kana sallallahu alaihi wasallama yasta'izu min alfitan fa yaqul sana annabi ya kasance yana neman tsarin ubangiji daga fitintunu yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat fitinar rayuwa da mutuwa fitinar rayuwa yau ka fi karfin abu gobe ya fi karfin ka akwai me yau kai kake doka ce fa ne ce fa ne gobe ya dawo me akwai fitina yau iyalanka kana iya wadatar da su gobe ya zama kana ji kana gani me ba ka iya sa su su yi ma saboda ba ka iya wadatar da su wani akwai mai fitina ka ga mutum kuma yana da riko da addini yau gobe ka ga ya sake addini shi ma akwai mai wallahi fitina ne mai kuɗi ya gina masallaci shi malamin ya ce bari mu tafi neman kuɗi Allahu akbar ba karantar da al'umma za su tafi ba ba ra'ayi addinin Allah ba me za su tafi neman kuɗi jama'a duk malamin da ya ce bari ya tafi neman kuɗi a tunanin ku zai dawo da mutunci wallahi ba zai dawo da mutunci ba kun ga wannan fitina ne yau an san ka da riko da sunna gobe saboda kuɗi kuma ka sake mi sunna wannan fitina ne mutum yanda ake daddadin haka wasu suke barin me ba kwa ga saboda kuɗi ya zamo fitina yanzu yanda mutum ne fa dan bid'a dan bid'a fa sosai fa amma sai yazo yana shiga jikin ahli sunna yana cewa zai hada su za a yi maja ta za a yi maja أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف ‘yan ɗariƙu mujirmai ne sun ɗaga shehunansu sun kai su matsayin Allah sun ɗaga shehunansu sun ce shehunan ma sun fi Allah na a eh na Ah. Ah. Ah. To kaji abin To abinda babansa yake faɗa a kedin ɗan ɗariƙa kenan fa zuwa dukufa kaburburan shehunai ana mi. Ana roƙonsu har a garin nan akwai gidan da ake binne shehunan ana zuwa a roƙe su. Akwai abokinmu ya je shi aka ce roƙi bukatunsa a gurin. ya ce ya ɗaga hannu yana astagfirullah wa atubu ilai astagfir wallahi shi yake faɗa mu ya ce ya je gurin yana neman wani matsayi a jami'a aka ce ya je ya roƙi wannan na kabarin ba kyau to waɗannan fa masu akida na wai su za su zo su haɗe da ahlus sunna kuma wai ahlus sunna suka yadda a haɗu ba za a haɗu wace ya za a haɗu jama'a idan aka haɗu to za mu yi ridda kenan su wani riddaddu ne idan muka bi su mu ma mun yi me mun yi da duk wanda yake roƙon wani Allah ai mushriki ne me shirka kiran wani Allah tare da Allah kiran wani Allah tare da Allah shine shirka ubangiji ta'ala ya tsare mu daga fitintunu mala yake cewa khamisan abu na biyar daga cikin wato ainihin hanyoyin kukuta daga fitina an yazina almuslimu al'umura ammatan wa fi zamanin fitani khasatan bi mizanin shar'a la bi mizanin hawa shine mutum in ya tashi auna al'amura ko yana auna su a ma'auni na shari'a ba ma'auni na son zuciya ba an gane me ma'ana mala ya ba da misali fir'aun yana daga cikin masu barna a bayan ƙasa ina haka ne amma me yake cewa inni akhafu an yubaddila dinakum cewa ce zaruni aqtul musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad fir'auna da Allah ya ce inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidina Allah ya ce fir'auna yana daga cikin masu barna amma sai gashi fir'auna yana cewa a kyale shi ya kashe Musa tsoron sa kan Musa ya sanya barna a bayan ƙasa ma'ana yanzu ƴan ƙalaƙatan nan bakwa ga ana awodin nasu cewar su ne masu ƙoƙarin kawowa zaman lafiya mu yara ne ba mu san fitinan mai tatsina ba amma nan da wani cikin iyayenmu zai mana bayani mai tatsina ba jini ya zubar ba kashe mutane ya yi yanka mutane ya ta yi ma'ana yanzu masu irin wannan aƙidar yanzu kuma ana karrama su ana cewa su ne masu kawowa zaman lafiya amma kai kuma da kace a zo abu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma za a ce kai kuma me kai kuma baka so a zauna lafiya to kun ga kenan yanda abubuwa suke me haka a duniyance ƙasar da tafi kowace taimakawa ta'addanci amerika ce amma yanzu kyautar Nobel na zaman lafiya shugaban Amerika za a bawa kuma shi ake ba cewar waɗannan sun ba da bama su fa an kashe mutane a Gaza su suka sa yakin Ukraine da Rasha ya iya kare ko duk kasashen da ake yaki da tallafin su amma kuma ana ba su girmamawan cewa me ku ne shugabannin samar da zaman lafiyar duniya kun ga kenan yanda abubuwa suka me suka juya musulmai fa musulmai su ne 'yan ta'adda su ne ‘yan ta'adda, to waɗannan kunga sai kana auna mi, abubuwa da mizani na mi na shari'a ba na son zuciya ba. Ya kuwa yawan musulmi waɗannan duka su ne kaɗan daga cikin sabbuba na kukuta daga mi, fitintunu da mala ya bayyana mana. Daga cikin fitintunun da musulmai suka gani, akwai fitinan kashe Umar radiyallahu an. Ita kuma ita ce ƙofa da annabi ya ce idan aka buɗe ta ba za ta rufu ba, ana kashe Umar ko? to zancen fitina kuma ta tsaya har a naɗe duniya ba ta tsaya ba shi yasa ana kashe shi sai aka biyowa da kisa Usman aka bi shi har gida aka kashe shi kun san abin da zai baku mamaki waɗanda suka shiga gidansa suka yanka shi alarmomi ne sun fi sahabbai yawan sallah sun fi sahabbai yawan karatun alkur'ani amma su suka shiga har gidansa kuma suka kashe shi da aka kashe Usman ta tsaya Ali radiyallahu anhu ya zo shi ma suka bi shi suka kashe da shubuhohi waɗanda suka kashe Aliyu ɗin nan sun fi sahabbai yawan sallah sun fi sahabbai yawan karatun alƙur'ani ana cikin tafiya shine ibn al-hajjaj ya zo shi kuma aka yi azzalimin shugaba duk wanda ya shiga gabansa sai ya kashe shi ibn al-ash'as ya tara malamai da alarammomi da mutanen kirki yace ku kalli zaluncin da Hajjaji yake sai mu bar shi haka suka ce bai dace ba ya za a fito a yake shi aka yi yakin shekara biyu Hajjaji kuma duya biyu su ya kakkashe to kun ga haka ake ta tafiya haka ake ta tafiya sai dai mutum ya roki Allah afuwa Allah muna roƙonka afuwa Allah muna roƙonka da ka tsare mu daga wato ainihin fitintunu na rayuwa da na mutuwa amma dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mana wasiya diyan da fitina ta kai ta kawo yi kokari kar a raba ka da me da imani yi kokari kai riko da imaninka ka san sunna ka fahimci sunna diyan da ta kai ta kawo kar ka rabu da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi sunna dinnan jirgin tsira ne jirgi ne tamkar jirgin annabi nuhu wanda ya hau kawai shi ya tsira ko to haka sunnar annabi wanda ya dale ta kawai shi zai ne shi ya tsira don haka dukkan wanda ya saki musulunci ya saki imani da Allah ya sake da sunna riko da sunna Annabi sallallahu alaihi wannan shi kan ya halaka amma duk yanda za a je a dawo to a same ka da da imaninka ubangiji ta'ala ya tabbatar da mu akan imani insha Allah ta'ala zama na gaba malam zai mana bayani wasiyar Annabi sallallahu ga musulmai da su koma zuwa ga addini idan kaskanci ya same su yanzu kaskanci ya samu su mai ko bai same su ba ya same su Amerika kina ta bada makamai ana kashe ƴan uwanmu a ƙasashe da yawa amma muna magiya da Allah ki kawo mana zaman lafiya ma'ana ko musulmai ba ku da wata ƙasa ɗaya wacce za ta iya cewa me ayi ayi kaskanci ya samu musulmai ba ƙasar musulmai yanzu da take iya kera makamanta ba wani shugaba musulmi da zai iya fitowa ya ce abin da ake a Gaza ba adalci ake ba zalunci ake kullum sai an kashe mutum talatin saba'in ɗari masar kina kallo ake haka eh wallahi ya zami amerika tana da baki a gurin jordan kina gani eh wallahi ya zami amerika ce fa take taimakawa isra'il saudiya ya zami wallahi mu tsoro ma muke kawai mu zo mu haɗa ƙawancen kasuwanci da su saboda mu zauna lafiya kafar ya zaki zaki iya taimaka a'a wallahi ku zo su zo ma su ba mu kariya ta sararin samaniyar mu kar ma a kawo mana hari tunda dai mun ba ajiya barawo ajiya shikenan mu mun tsira duk shikenan abin da ya samu me musulmai kenan wannan a mataki na sama a mataki na kasafa su ma kowane malami zaka iya faɗa wa shugabawa na baya adalci yankinsa ba makarantu ba asibiti ba aminci yayi adalci ya ji tsoron Allah wallahi a'a ni ina cikin tim ɗaya zuwa aikin hajji ina faɗa kuma za a cire ni ba za a bani kujerar hajji ba to ya za a shi kenan kai gum da bakinka amin ya Allah baba sai ya ce Allah ya sauke kun ga kaskanci ya samu musulmai ko ubangiji ta'ala ya kawo mana dauki Allah ta'ala ya bamu ikon gyara laifukan mu ubangiji ta'ala ya shirye mu Allah ta'ala ya ya daukaki musulunci akan kafirci da kafirai hakika musulmai sun yi rauni ta kowace kusurwa insha Allah ta'ala wani sati zamu ji sabbuban raunin da kuma mafita insha Allah ta'ala Allahumma radda al-muslimina ila dinika raddan jamila Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله آمين يا الله